eh mudaf mudaf ilai alwalidi shi ma mudaf ilai ne adab mudaf birri ma'tufun ala adabi birri ma'tufun ala adabi babu adabi babu birri alwalidi wannan babu kenan birri alwalidi liwalidi kenan za a yi atafin birri da adabi tun da adabi majrur ne birri shi ma yakan zai zama yau babu adabi alwalidi wa birri alwalidi kuma har yaushe ya alwalidi shi ma zafa daga zafa حديث فرقه ضعيف الإسناد قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن عمير بن عوس أنه سمع أباه يقول كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء أو ترواية كما أو الأدب من الوالد أو تنسخة أكو ماشي ما ماشي يقول من الوالد الأدب من الآباء أو من الآباء من الوالد wannan hadithin mun ka ce isnadin shi da'ifi ne malamin farko muhammad ibn abdulaziz shi ne abu abdullahi al'umari saduqun yahimu abu abdulaziz abu abdullahi al'umari sadiqu saduqun yahimu قال حدثنا الوليد بن مسلم شين أبو العباس الدمشقي أبو العباس الدمشقي ثقة توفي 194 ثقة توفي 194 عن الوليد بن نمير بن عوص دق الوليد ابن نمير بن عوص العشعري مقبول العشعري مقبول قال أنه سمع أباه يجب بنشي وهي بابا الناشي شيني قاضي دمشق تند أنشي الوليد ابن نمير ابن عوص تو كان نمير ابن عوص كو نمير ابن عوص شيني تو شيني قاضي دمشق قاضي دمشق ثقل ثقل يا رسول دليل 21 ibn hajar ce wahima man addahu min ad min as-sahaba ba sahabi bane wanda wanda yana ganin sahabi ne ba sahabi bane da ya rasu 121 rasu shi ko sahabbai na karshe sahabi karshe da rasu ma 101 rasu abu tufayl amir ibn wafila yau abu tufayl amir sahabi karshe da rasu a duniya abu tufayl amir ibn wafila mun gan shi a yi garsi na biyu to wannan ya ce ya ji a wasu na cewa kanu ya kuluna anna sami abahu ya kuluna kanu ya kuluna kinan magabata suna cewa assalahu min allahi gyara daga allah ne amma wal adabu min al abai ladabi kuma daga wane kinan allah shi ke gyara ma danka amma ke bashi ladabi ba ke bashi tarbiyya yawa to kun ga kenan duk da islam da da'ifi ne amma ga wanda zai zo malamin malamin shi mai kyauci hadithan wanga sahih ne قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى القرشي عن داود بن أبي هند عن آمر أن النعبان بن بشير حدثه أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله فقال يا رسول الله إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا فقال أكل ولدك نحلت قال لا قال فأشهر غيري ثم قال أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء قال بلى قال فلا إذا قال أبو عبد الله البخاري ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة نعم محمد ابن سلام محمد ابن سلام محمد ابن سلام شنو البيكندي أبو عبد الله ثقة ثبت يعرف قريب إلى 20 دبكوي قال أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عبد الأعلى ابن عب ابن عبد الأعلى القرشي شيني أبو همام أبو همام شيما ثقة يعرف قريب 80 ترى قريب 80 ترى عن داود بن أبي هند عن داود ابن عن داود ابن أبي هند شيني أبو بكر البصري shi kuma siƙatun ne mutqinun siƙatun mutqin ya rasu ƙari da arba'in daidai eh arba'in daidai an amirin ibn sharahil ash-sha'bi siƙa amir ibn sharahil ash-sha'bi siƙatun أن النعمان بن بشير حدثه نعمان ابن بشير ya ba shi labari nu'man ibn bashir sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhuma ya ba shi labari anna abahu lalle baban shi in talaqa bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya tai da shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yahmiluhu shi na dauke da shi za a dauke da shi in ma yana dauke da shi sama in ya tai gaje aje dauke shi haka ko kuma ya ja shi tun da wata ran ja ma suna amfa suna faɗin ma'ana ɗauka eh eh yawo an tattare ana ana ana faɗin a ce ɗauka faƙala da baban shi ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sami sai ce manzo Allah ya rasulullah ya manzo Allah inni ushiduka anni qad nahaltu an-nu'mana kaza wa kaza to ni ina shaida ma cewa nahaltu ai a'taitu na ba nu'man abu kaza da kaza eh ba ji ba eh shine na ba nu'man kaza da kaza yace mi faƙala sai manzo Allah ce a kulla waladika na halta duk ɗiyanka ka ba su ƙala Allah ya ce a'a ƙala to fashi da gairi je ka nemi ni ya mashi ido sun maƙala sai manzo Allah ƙara ce mishi alai sai sun ruka an ya kunu fil birri sawa shin ba ka son su zama daidai wajen maka biyayya ƙala bala ya ce ina so ƙala fala idan ta ce to ni ba zan shaida ba ƙala abu abdullahi bukhari buhari ke cewa laisa shaharatu min nabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ce je ka shaida ma wani ba wai dama bace manzo Allah ya bashi kamar a ce maka if alu ma shi'tum mi kenan yanzu babu ruwana aha Allah Allah yana mu zai mu yi abin da muke so ya halatta muna a abu tsoratarwa ne ma ake da manzo Allah ce ishhad ghairi ba wai dama yake bashi ba menene wannan tsoratarwa yake bashi abu ga manzo Allah ya shaidu ka ta shaidar da wani to wa zai ma shaidu ba manzo Allah manzo Allah na wuri ba yawwa yawwa wannan shi ma duka yana cikin wannan kina ya san mazala ya san cewa ko ne ya timshe ta ba yi da shi tsoro ma da je bari wannan baban shi akwai innashi sunanta amrata bintu rawaha amrata ibn bintu rawaha da baban shi ce zai ba shi wani abu ta ce ban yarda ba sai ka tai ka shaida ga manzo Allah innan nu'man sunanta amratu bintu rawaha ta ce ni ban yarda ba sai ka je ka ga manzo Allah ya maka shaidu to da zuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce to duka ɗayan ka ba su sai ya ce a'a ya ce to ya ce ka je ka je ni ba zan shaida ba wannan manzo Allah ya ba shi huskar wannan illar ya ba shi bayan abu da yake wani hukunce hukuncin ana gano abin karara illa hanin da sauransu manzo Allah ya kawo mishi mi ya kawo mishi huda cewa mi kana so su maka biyayya daidai wa daida ya ce eh ce kenan mi ya ce je ka kenan kamar yanda kake so wajen biyayya su maka daidai kowa shi maka to kakka fifita wani akan wani yanzu abin da shahi kyauta ce ta falala ba infaki na wajibi ba da kwai infaki na wajibi wanda zaka ma yanka ka ba su tosu ci ka sai musu kaya ka ba su abin kwana wannan infakin na wajibi ba shi ake cewa ka daidaita ba ba shi bane sa'annan kuma da kwai wani abin da ake ce ma ju'la me ju'la ka je infaki bari mu misalin shi ka ga misali wajen abinci dole wani ya ci loma goma wani loma ashirin wani kuma nono zai kaji zai sha kawai ba sa dole sai ka ajiye mangana shi kare da ta ko gode yawwa wannan wannan kenan haka zalika wurin kayan jiki kwamfanin da wani zai ci wani ba zai shi shi ba haka zalika abin da shi rashin lahiya shi ma bukatar wani rashin lahiya wani ba zai yi ta ba mun gane ko to haka zalika to abin da shi ji'ula mai ji'ula ka ce ma ɗayanka duk wanda har ci qur'ani zan ba shi kadon kaza wannan ji'ula ce duka kowa zai iya yi kuma kowa zai kasawa to wanda ya yi ya cancanci wannan ba a cewa kowa sai an mishi tun da mi kawo wanda ya yi wanga shi ne ya cancanta shi ɗai ya yi wanda bai yi ba bai su wannan shi kuma daban shi amma kawai ka keɓance wani daban don ka ji ranka ya son shi ko don wani waye to in kana haka nan ka yi zalunci don manzo Allah ce ni inni la ashhadu ala jawrin aw tarsul ruwaya inni la ashhadu ala jawr ni ban shaida akan zalunci kuma yayanka kana iya ka sa musu adawa tsakanin su su shiga kyashi da wannan da kake nuna karar kana son shi ko da cikin son ka na zuciya ka son wani dan ba ta yiwa a ce son son ɗaya ɗaya dan ba ɗaya bane dan wani zai yi halayen kwarai wani zai yi ilimi wani zai yi fahimta kuma wani a surar shi kawai ka tausaya mai to ba za ka bayyana karara ba karar ka ce ma wani kai ban son ka cikin ɗaya ko kuma kai na son ka kowa na ji to wannan zai kawo musu adawa da ƙiyayya zuwa gaba kuma na an tare wannan dan ga a zo wani wanda yake son ya hana wani gado tun yana ganin da shi sai ya ba wannan gona kaza kenan kenan yanzu ya ko an raba gado wannan gona ta yi sauran dukiyar sai sai ya zama mi ya ba wancan ya kware wancan to annabi ya hana wannan ko wasiya mutum zai wasiya ce ga abawa da dukiya cikin kaza kuma ko abawa da kaza wannan duk jawar ne sun ta wasiyatun ja'ira ba a zartar da ita da sauran da ire iren abin da wannan sannan kuma na nuna cewa yadda sahabbai suke shawartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin lamuran su ne yau da gobe haka zalika shugaba babba shi ma ba lahi bane a kame shawara abin da shi gidanka ko malamin ka watakila ya baka shawarar da take tana saita wannan ɗabi'ar taka da wannan halayen da ka so kai mun ga manzo Allah nan ya saita shi ya ba shawarar da abin zai adalci mun gane ko to in mun kalli babin da kai hadisai daban masu bayani kan wannan sai dai bukhari bai kawo su ba in ma dan bai niyya ba in ma dan kawai dai ya san da su da sauran shi ne domin wanda zai wallafa littafi dama ba ne shi zai kawo duk abin da inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko duk abin da shahi babin to akwai hadisai daban da asar daban masu tabbatar da irin wayannan hukukin cewa uba ya kula da tarbiyyar dan shi ya za mishi tarbiya mai kyau da kuma innan shi mai kyau da sauransu Allah ya samu dace ban gane ba dan ka babba mai iyali aha ya babba mai iyali wanda ba a ƙarshen ciyar ka shike ba wanda ba a ƙarshen ciyar ka shike ba wannan daban ne shi yanzu wannan ka taimaka mai kamar ka taimaka ma talaka talaka ta ba iyalin shi ba ko da ran shi amma can amma nan can da ran shi ka gane da ran shi da ran shi ma shi mata biyu gare yana can yana noma na kasuwar shi ba kai ka ci da shi ba yanzu bai cikin karshen ciwon ka yanzu ka ba yanzu za ka ba wani mudi can sadakar da ba ɗanka ba shi ma kana ɗaukar sadaka ba shi kana ba shi zakka kana taimaka mai da miliyan ya ƙara jari ba taimako a kyauta kan mishi ba ka ba shi jari a matsayin zakka inda ba ƙarshen kai ba in kake ci da shi ne ba za ka bashi zakka ba an gane wannan abin akwai bambanci ba amma to amma in mutu kaga ai iyalin shi yanka ne iyalin shi ba ɗanka ba iyalin shi taimaka ma can abin ka yi iyalin ɗanka ba a ƙarshen ciyar da wasu ke ba musan cikin kuɗin cikin kuɗin murgayi na shige shi eh na gane na gane sai ce ko kawo wuri kaza kamar gida da gona haka sai ce a ba su wuri kaza wannan wannan taimaka ma marayu can yayi eh ba ba kuma ba ba dan yabba ba ko ko dai da yanzu ko ya rasu bai bai da gadon uba ko da uban ya rasu da gadon bal ma uban yanzu abinda dan ya rage yana da kaso ciki eh da aka kira wanda abin sai ka rikici har wasu take ita ma tana sai aka ce a'a su wanga su an ka ce an ba ba ke wace eh eh ta ko
yaushe ne uba ke ba dan shi zakka eh ta ji ai auno wani sai ta ta yaushe ne uba ke ba dan shi zakka eh in ya ta gandu kenan ko yau ai ya sa cikin shago ba ta ita ci ba kwanan goyi ke zai biya shi ne da biyan sauran barwai in ya ci ba da izinin abin ba ya ci haram eh yau ka ai dama da kyale shi ba kana in ma kyale shi haka wajibi ne shi hakuri ya ce inda akwai abinci gida ana kawo abinci da rana ana wani tun da ai haihu shi kawai haihu shi bai
ba san da ne shi ne da kusan dukiya in ba in mishi ba sai ya samu matsala shi kawai
wasu abin da ashirin ke bayani mutum ne ya mutu ya bar 'ya'ya sai baba ne ya ɗauko dukiya ya ce ya tsaya ba ɗaya to macen wanda wanda wanda ya mutu sai ta ta da ita ba araba ba uban na nan ba ba uban na nan ba goma wanda ba da ba ha shi ma ya rasu wanda ba da a bayan ya rasu akwai shaidu wani ina shaidu su akwai ƙarnar ita uwa yau raba wanda ce ai ko komi ne a ganin da iya iya dan shaciya ba eh ba ɗayan ta bane a ba mene a ta armanori ta sanyo ɗayan sa biyu a yancan a raba raba su su ake arba duki yanzu abin da ƙarar riga shaidu ga komi an nan ta masu da suka ce ai gaban su an kuma ai ke na an gaji an ba ɗan wani ke ai ba ɗan wani ba ɗan wani ke mata wani ce mata wani ce ke kun baki Ana samun albarkacin ɗin wannan, amma dai wasu ba shigowa. Daga wani waje a kawo baɗin uban wani a sasu.
inda ya ce dan wani ke nan yanzu sai dai ke a baki ka rike dukiyar dan ɗayan ki in suna wurin tafi in suna wurin tafi eh
na'am Am- amratu bint rawah babu birril abili waladihi babun kyautata ma kyautata da uba zai ma dan shi duk da ire-iren wani kamar rabin rabin wancan babin ne ƙara babi da shi dan dai a ƙara ganewa ne ƙara yadda ubu dan shi bukhari ba irin masu dumi bane ashabul kalam kawai maka unwani ba ka hadisi to ta babin nan kadai yin maka sai ka duba gani ka samu wannan da mai mai tsari me yasa sai ka diba gani ke ana a ƙara hiddo maka tunda can an ce maka adam nan kuma an ce maka bir duk dai abu guda ne amma ƙara lura na gane shi da kyau حديث ضعيف الإسناد قال حدثنا ابن مخلد عن عيسى ابن يونس عن الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال إنما سماهم الله عز وجل أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء كما أن لولدك عليك حقا كذلك لولدك عليك كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق wannan bayan mun ishara don mi malamai su cika hadisi zaifi cikin littafansu ba dan ba su san da'ifa ba ne kuma ba dan wai suna ganin da'ifi ma haka ne za a hukunta shi ba a'a su wajensu isnadi suka kawo maka ga isnadin shi nan abu na farko da ka duba kamar sun ce ma da'ifi ne ka sani sa'an nan mi akwai da'ifin da yake da'af khafif ne sai a samu wata mutaba'a gare ya karfafa mishi sai ya zama hasan da gairi ko kuma shi wajen shi da'ifi ne kai wajen ka akwai wani isnadi gare ka kana ka duba gani watakila ko kuma a nan a ganin shi nan da'ifi ne kai ba maki a naka nazara ka gano illar ya zama ya injabara ya gyaru ya karfafa idan ba da'ifi bane sannan min babu amana ne hadawa ne suke sosai su tattaro dukkan abin da an kai da kaltocin farko kaga mu abin da ke bambanta addini mai tabbatar addini mai addinin gaskiya ne a tsarkin shi da tauraskin shi da abin da muka gada na maganganu komi gashi ne da ba fa daidai da gehen manzo Allah har Qur'ani da kai an rawaito an rawaito zuhur manzo Allah an rawaito an rawaito sunayen shi an rawaito sunayen dawakan shi an rawaito sunan tago shi an rawaito sunan takobin sahabbai an komi an rawaito ba abin da an ka yadda maka tattaro a kawo mana wannan ya nuna cewa walla wannan addinin an mai hidima kuma Allah subhanahu wataala ya tsare shi sabanin yanzu sauran addinan da ba abin da zaka samu nasu babu komi sai shi yi da shirme ciki babu komi mm. tunda da yare yanzu addinin kiristanci ko da yare da sunan injili bibil babu sunan bibil cikin cikin bibil babu sunan bibil me yanzu sai bibil din babu babu mu qur'ani muka duba cewa zalika alkitabu da sunan eh ya sunan alkitab alkitab alquran at-tanzil alwani duk ga sunan alfurqan to su kuma kiristanci ma babu sunan kirista su kirista ne cikin injila ina shi wani bincika ce inda an ka ce su kiristiyan ne babu cikin injila mu ko musulmuna mu'minuna wane ne su halin gashi na ciki kaga kenan addini wanga shi ta malamai su suke su amana ce wanga ta ilimi so rawaito ma gashi ga komai da komai sannan kuma wasu daga cikin gaban misalin wanga a ce zaifi ne asar asar ba cika shaddadawa gare shi sosai sosai ba ana kiyaye amma shaddadawa in ya zan zaifi ne khafif asar ne ga wannan maganar mutane ce sahabbai ba sosai ake samu sabon hukunci ciki ba abin da taujihi da tarbiyya sai a rawaito mana maganar su gashi mun yi wannan ishara a farkon darasin mu cewa abin da yake rajihi mutum hadisi da ifi ba hujja ba ne ba a ɗauka hujja ko addini gare shi yana iya ɗaukar da shi A'a. da sunan addini ko da sunan kawai misali yadda suke yin maganganu haka a yanzu nan wurin magana sahabi ce wagga sannan kuma ma'anar shi ta ƙware ce shi ne ɗabi'a kenan sai game da ma'anar ta ƙware ce eh ba wani sabon abu yanzu da shi ba barka gani Ma- ba wani sabon abu ciki Mm. Tun- yadda ka san wasu hadisin da inganta ga manzo Allah wancan da ya gabata ma'anar ce annan ciki ma'anar ce in ka ɗauki ga ma'anar ba- ga madogara- ma- ga madogara ka can wancan hadisin ba wannan yanzu mutum ya ya kawo hadisi ya kawo hadisi yana shugaban da hadisi Aha.
yana yana cikin wannan matsala ban ji ba misali mutum ya kawo hujja da hadisi amma ya ce ina shugaban ingancin hadisi Aha.
yana cikin wannan matsala A'a. in ka yi bayani bayyana amma abin da ake so kamin ka kafa ka tabbatar amma in ka yi bayani shi ma wannan kahita eh kuma shi hadisi da'ifi shi babu ba ba kan mawdu'i yake ba akwai hadisi da'ifi da akwai banda ba wanda ba da ba hadisi bane mawdu'i shi hadisi da'ifi ba a tabbas kin manzo Allah ya faɗi shi sannan kuma ba a tabbas kin ƙarya ce sai dai ba a danganta manzo Allah shi dan ba a tabbatar ba shi ne ba a tabbatar ba kawai shakkun da ake yi dan shakkun an samu wani matsala cikin hanyar rahoto shi ne ko na ba sai a shakku ciki قال حدثنا ابن مخلد عن عيسى ابن يونس عن الوصافي عن محارب بن دفاع ايه اكرم تشكو تو دك اسناد ما ده yake asar ne kuma da'ifi ne man tsaya na tsaya na bata lokaci na gare shi ba abinda dai ake so cewa innama sammahum ibn umar abdullahi ibn umar yace mi innama sammahum Allah azza wajalla abraran dan mi Allah subhanahu wa ta'ala yamma su suna abraran abrar innal abrara lafi na'im dan mi Allah ce mu'min da salihai al abrar saboda mi li'annahum barrul aba'a wal abna'a dan sun yi biyayya ga iyaye kuma sun kyauta ma diya ya ce musu mi abrar daga bir abraran ne su sun yi bir daga iyaye kuma sun yi bir daga diya kama anna li walidika alayka haqqan kamar yanda ma'aifinka sha na haƙƙi kanka to ka zalika lawala da alaika haƙƙun to iyanka ma suna da haƙƙi a kanka haƙƙin ɗayanka kuma ya yi alaƙa tun daga lokacin da ka aure ka za'a musu mace ta gari na farko kenan sannan ku yi zama na gari da shi dan zaman da kuka yi munan mummuna shi na yin tasiri nan gaba ga 'ya'yanku zaman kawai eh in kana kunta mata kuna zama na faɗa na shirme na shiririta zo ɗiyanka za su zo zaman da ba na addini ba to ko ɗayan suke zo wannan mai na tasiri a kansu to ka gani sannan haƙƙi na gaba in za ka saduwa da ita ka yi addu'a sannan kuma in ta aihu ɗan kamar suna na ƙware sannan kamar tarbiyya kamar ilimi na addini in ba ka mishi wannan ba in yi taso na ba kashi a mizani daidai ne a mizani bai hana Allah shi mai ƙuba ɗan amma daidai ne don saboda kai kai kan mishi tun farko ka zaɓi ka zaɓi wa ta gari in za ka auren ta kai istihara sannan wajen wajen zamantakewa ku ya zama na gari sannan inda ka sadar ta yi addu'a sannan kama dan suna mai kyau kuma tarbiyya kama ilimin addini to wannan in ka sa mishi akan hakan to nan ne wa shi kuma Allah bai zai daga mai kahar eh abu ne wanda yake kaddara ce amma Allah bai zai daga mai kahar ba kama sai ya zama kamar misalin annabi nuhu da shi annabi nuhu bai kasa wajen tarbiyyar shi ya kahirce to kai ma ba kasa ba ya kahirce maka to wannan baka da wani abu akan ka ra'ayin iyayenka eh an gane Allah samu dace babu man la yarhamu la yarhamu wanda bai hadda addu'a lokacin da kuka ta addu'a Allah baka diya gari zai ta addu'a wannan addu'a ita ma tana yi kuma ka ayi sun ka ta addu'a Allah shi Allah shi su to kaga min azwajina wannan addu'a ce bayan sun zo kuma mi nazartu la mutaqabbal mini yani aha shi ba نعم أها شيني من الشيطان الرجيم شيني باب من لا يرحم لا يرحم وند بيت توسيا وباء توسيا مشي وند بيت رحم باء ما يرحم وأبا ما يرحم الله يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء حديث صحيح لغيره قال حدثنا محمد بن علاء محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم محمد بن العلاء شيني أبو كريب الهمداني أبو كريب ال... محمد بن العلاء إيه أبو كريب الحمداني ثقة حافظ يا رسول أليب biyu da arba'in da bakwai ايه ما جبع ايشي قال حدثنا معاوية بن هشام معاوية بن الحشام بن هشام شين أبو الحسن القصار أبو الحسن القصار يا أري دهدو أري دهدو صدوق له أوهام صدوق له أوهام عن شيبان شين شيبان ابن عبد الرحمن شين أبو معاوية التميمي shaiban ibn abdurrahman abu muawiya tamimi ya rasu 164 fiqatun sahibu kitabin fiqatun sahibu kitab kin har shi babu kitab ne ba dabtu sadru عن فراس ابن يحيى الهمداني فراس ابن يحيى الهمداني أبو يحيى آه، صدوق ربما وهم صدوق ربما وهم يا قليل إشرين دا ترى مم، قليل إشرين دا ترى أنا عطية عطية ابن سعد أنا عطية ابن سعد أبو الحسن العوفي صدوق يخطئ كثيرا صدوق يخطئ كثيرا كونجا معاوية صدوقني شيبان صدوقني آه شيبان عفوا شيبان ثقني أما صاحب كتاب ثقة فراس صدوقني عطية صدوقني عطية نمجن أبي سعيد شيها صحابين شي سعيد أبو سعيد شي ابن الخدري بستونش سعد ابن مالك ابن سنان سعد ابن مالك يا شكاتا ستين دعوك وجن وجن وجن صدوق guda uku a jere ko da ba jere bane ɗayan ratsa su kun ga kenan hadisin shi sai zo hasan ne asalin shi ya afwan ya zama sahihul li ghairi an annabi sallallahu alaihi wasallam qala man la yarhamu la yurham kenan kaga aljaza min jinsil amali wannan wannan shine domin duk wanda bai wanda bai tausayawa ba tausaya mishi hal jazaa al ihsani illa al ihsan hadisi ne ga wasaiyo ne qala da sana muhammad bin salam ko da buhari ya rawaito hadisi ne kan cikin jami'a ba don ba don ba don ga isnadin ba ana ita kenan sahihul labari ai isnadi ya danganta da isnadi in wanda isnadi ne wanda zai karfafa ma wanga shi sai wanga ya zama hasanun ne sai ana gama shi da wancan inda isnadin hanyar su dai sai zama mutaba'a kenan sai zama hasan sahihul lighairi amma ko da kaga wani hadisi na an ce maka ba sahihi bane to cankin zaka samu me isnadin ba dai bane dan shi bukhari yana da asani da wanda kuma ya sani subhanallah eh ya danganta matan ne ko kuma isnadin ne ko me duk suna bambanta kamar wanda man gani yanzu nan ko don ce maka bukari rato shi ka san wasu taƙiƙin wasu yan kai wani nan ce a tirmidhi da ahmad akwai takhrij mishkat al-faqr mishkat al-faqr afwan nan tirmidhi da ahmad ce mana ce maka bukari rato shi ba wanda mun kai hadisi na farko من سنة حديث من لا يرحم لا يرحم حديث حديث يوجد أكوك أكوك أكوك وانا تشكي أنا قرشان na ƙarshen duka wanda mu gani ba kenan ko duk ai man la yarhamun nasa ko ko la yarhamun lahu eh la yarham yace maka bukhari ya shi yawwa kenan da gaini ya shi ko lamba na uku kenan ko lamba ta ɗari biyar da da dubu biyar da ɗari shidda to ku huwa mi ce muku lamba lima ba da ya shiga inda akwai bukhari inda akwai bukhari ko sa'ida a gamkarin to domin wannan galibi abin nan ne ba su tantancewa wani takikin da ake yi kawai dai dan dai abin nan ne ba su tantancewa sosai sosai wadattan hadisi hadisi ne su gani da yi ne ce babu suna allah ciki يلدي قدام يلدي قدام بابو بابو باسون علت sai haramun ne tun da ba suna ya yi aji hankali ne ba yi ba a aji hankali waye gaba ake ma ni na maki wanda zai ce sai dan shi ya yi lakwal saboda gaban shi amma gaba ba ta da nisa kusa take gaba shiga ɗari ce gaba wancan ba kallon ba kallon gaba wancan ce to sai ya yi ƙur'ani kenan ai saboda gaba bai san mu ma gaba ce muke ma ba amma gaba ta amta yana yanzu shi karamin gani gare shi kamar shi kusa take bai diba can nesa mu na kallon gaba mu shi na abin eh ka hura kanta ba za hadisin ya shige man la yarham من لا يرحم قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا أبو سلمة تسكن بخاري أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أقبل قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي وعنده الأقرع ابن حابس التميمي جالسا فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت لهم منه ما قبلت من أحدا فنظر إلى رسول الله ثم قال من لا يرحم لا يرحم هذا shi a zahiri hadisin ba ɗaya bane wani malam bai amma matanin kenan matanin shi zo da wani isnadin daban ai kuma isnadin daban kissar daban amma ga shi ya zo cikin bukhari kin hadisin matanin ne kawai haka zalika a cikin bukhari kitabul adab adab wancan da cikin bukhari kin yace haddathana umar ibn hafs قال حدثنا أبي عن حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جرير بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم shi ma cikin bukhari ba malam ba ɗaya ba nan ma cikin bukhari ha ya maimaita wajen su nawa domin ya zo cikin sahih muslim kuma na bukhari na farko ya zo lamba ta 6,063 na farko kenan wanda ya zo na na kabbal hasan na biyu kuma lamba ta 6,081 eh na uku kuma lamba ta 7,465 tarkimin kasan kala kala ne ko tarkimin muhammad fuad abdulbaki ko tarkimin daga daga yadda hakiki ne ba zan ga hadisin da suna da haka a shi wani yanzu malama hadisi da sun kawo wani isnadi daban sun kawo ga hadisin ba hadisi guda ba hadisi daban shi sa za a ce maka imam ahmad ya harrace hadisi miliyan guda ko wani hadisi ɗai in isnadi goma ga hadisi goma ne isnadin shi ne mi eh eh hanyoyin da eh hanyoyin sun yi wahala
hadisi guda da hanyoyin shi kala da dukkan
نعم حديث النقبة قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان وأبي ظبيان بفتح الضاء المعجمة وكسرها فأهل اللغة يفتحونها ويلحنون من ك- من كسر- من يكسرها وأهل الحديث يكسرونها وكذلك قي- قي- آه، قيل ابن ماكو- ماكونة وأبو ظبيان قول ما لنك وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس وأن حديث صحيح إني. قال حدثنا محمد بن سلام البيكندي ثقة ثبت ها أريكو درس الذي بيودا الشرين دبكوي مم. قال أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم أرقيش. محمد بن خازم أبو معاوية محمد ابن خازم أبو معاوية محمد ابن خازم ثقة رأس دليل تسعين نبير مم، محمد ابن عاوية عن الأعمش سليمان ابن مهران عن الأعمش سليمان ابن مهران أبو محمد ثقة حافظ ها عارف بالقراءات ورع سيدي مدلس يا رسول دريد أربعين دبكوي شي تدليس باوي إلا بتي بابا ثم لم يقع هو قال تسك من قال سليمان ابن مهران أبو محمد يا رسول دريد أربعين دبكوي ثقة حافظ عن زيد بن وهب أبو سليمان زيد بن وهب أبو سليمان ثقة ما قال لكم ثقة إيه duk nan isnadi wanga dukkansu abizabiyan ɗai ne ko shi fiƙa ne duk wanda a cikin wanga isnadin fiƙa ne dukkansu ai mun ga waye albikandi mun ga abu muawiya khazim muhammad bin khazim dukkan su fiƙa ne dukkan su fiƙa ne sai abizabiyan abizabiyan sunan shi wa حسين ابن جندب حسين ابن جندب حسين ابن جندب مم. ثقاني فيما لا لا شباب 90 دقيقة الله اعلم بندن تنتنتي اي جندب cikin sahabbai guda bane ko ko jundab ibnu junada ko jundub albajali ko ibn abdullahi ko albajali ko salama ibn jundab shi ne wanga a ko salama ibn jundab ko eh to ina muke an jarir ibn abdullahi albajali ashe jarir yake ma wannan gashi na yanzu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس الله برحمة وند بتوسع متاني توسع متاني أبني من مهمنش متاني عموما با هذا بخاري يا كاوش لا ما عموما من لا يرحم لا يرحم سوكم أهل السنة أرحم الناس بالخلق dan suke yin nasiha suna hado su dosu daga duhun jahilci zuwa ga hasken ilimi suna haddasa su daga shirka da bid'a suna kai su ga ina ta da rifka da sauransu wannan alas suna ɗaya ke wannan siffa hadisi na gaba shi ma sahih an abdata an isma'il mun yi shan ko wanzu ne da shi to an abdata nan wurin a dukkan samu ga to an abda an isma'il ابن ابي خالد وانا بن اسماعيل يكون شي دني شي اسماعيل كوغا كومي غريكو انا ابي خالد كو كسكريني inda yake ibn abi khalid yau akwai mai ibn ko ba abi ba an abi khalid an ibn abi khalid كان هذا بمويد بمويد صغير كانت تبع نزل هذا بمويد صغير كانت طه ابن ابن ابي خالد سو سو تقرا كو يا ولد ايه اوص ابي خالد تقرا مو ابو خالد لا تو ابن ني دي دي سنه اسماعيل اصل النسخ ده انا ما يبين يعني النسخ ده سنزو عن ابي خالد سيدي كسكرني انا ابن ابي خالد سنه اسماعيل أو جين إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله أبدا أصل شيء ما لم ما لم بخاريني إيه إيه don saboda na asali wanga ruwaya ta Muhammad ibn Salam ce hadisi malam Bukhari to Muhammad ibn Salam an abda to shi ne Bukhari da to an abda kai tsaye asalin shi abda shi Sulaiman Abu Muhammad abda ibn Sulaiman afon abda to daga Muhammad ibn Salam تعليق تعليق كده معلق قرض معلق قرض ما لم يشكل اي تشيل ai cikin bukhari da yawa ke da ya cire malamin shi ko ya cire malamin malamin shi sun shi mu'allaq amma in bukhari ya kawo maka mu'allaq can cikin bukhari da sigatu tamrid ko sun tajam jazm dan yana bayyana ma ishara ce ko ce maka misali misali da ce ma qala abda ko kuma ka ƙetare ke mace ma qala malik kaga ai bai shi malik to wannan mu'allaq kin da zaka bi cikin sahihi har zuwa malik in ba akwai matsala sosai da yan bayan malik kuma galibi suke fara bayan malik to in ce ma ruwaya an malik to wannan ce ya zama isnadin da'ifi ne in ka bincika shi wanda daga cikin mu'allaq ba ba ba musnad ba cikin bukhari ta hadisai kala kala gida akwai mu'allaq da kuma musnad cikin musnad shine babu babu da'ifi shi mu'allaq ba ba musnad ba bai cikin hadisan da hakika cikin bukhari mu'allaq ne mu'allaq da sunus eh su sai bukhari ya kawo maka kawai ce maka ruya an hasan ko qalan nan duka bai da wani ba shi saltan shi da ya rubuta ba yi shi ne ya kama allaka ta ba daga mu allaka ciki ko da ifi ne ba a cewa cikin bukhari ko da ifi ba a cewa dan shi ta bukhari sun shi mi aljami'u sahih wal musnad musnad to in ba disi musnad bane bai cikin sai dan wani wani wani bai sani ba ko wani wawa sai buɗa ce mu allaka ga ifi ne bai cikin sai bukhari to ai ba san me yake ba shi bukhari dan mai hankali mai ilimi mai sanin abin da yake bai buɗe bukhari ya ga kuskure dai cikin cikin bukhari ko da kuskure bai san me shi ke yi ba malamai ba haka suke cewa malamai bukhari haƙƙin suke ba shi ce littahi mai ingantatta littahi sai suna ce maka da kwa yan ɗangon kwarakurai wanda ai aikin mutum ne ba Allah ya san kwanda shi ne sanar yan daga dagan kwarakurai eh kamala ce yanzu shi a cewa ne mutum ne kenan yi shi to shi ne haka suke ɗaya ya tsan hannu wanda ka rifi dubu nawa ka kawo mishi ɗaya ɗaya biyu uku suka ne ka ce akwai kwarakurai ai kai jahili ne musamman da ke kuma akai azalimi ne mutum azalimi wani azalimai musamman suke yi da kawai ɗayan ɗayan ko abin da malamai suka ɗanci gyaran shi akwai hadisin da sahihi ne amma shi ya yi sharaɗin sai ya kawo wanda yake akan wani sharaɗi na musamman sai dai sahihi ne amma cikin wancan sharaɗin sai ce kuskure to ko mu'allaka ta wa'annan mu'allaka ta ba su cikin jerin bukhari ko ko su ga shi sharaɗin mai umda sai a ce nan ya kuskure wanga mutafaq alai bane wanga musulmi kadai ko kaje kaza kaza kaga ai ba amina na ba su ba da ifi to shine wannan Allah ya samu dace don da kaga yana so taba bukhari to asalin shi da mawawa ne kuma karshe sai Allah ya nuna shi dama ya shi ai ai kwawa ya hisu ya umma da su to sai kuma karshe sai Allah ya nuna wata mutum iri iri Allah fallasa shi domin ga littafin manzo Allah fallasa bukhari ba abin da ciki sai sai littafin sai ka hadisin manzo Allah ga albarka da ke cikin shi komi ya rawato manzo Allah yayi komi ba ruwan shi ta surutu kaza kaza kaza kaza idan mun rungume littafin mu da fiqh muna ji da su littafin ra'ayi kitab kutubur ra'ayi ne ra'ayi shimawi iziya risala ra'ayi ne a ciki kaza wajibi ne kaza haramun ne kaza mustahabi ne kaza kaza wanda ya kaza kaza kawai bayani kawai ke tai idan muna sun rungume suna ta ina ga wanda ya ce annabi yayi kaza annabi ya ce kaza annabi ya kaza kuma da isnadi an rawato kaza ya fiki ai babu babu kwalfa ciki in ma za a siffanta da alkula ba kulha ciki cikin bukhari in ma za a siffanta balle ma ba kulha ciki addini to ba kulha ciki ita kuma can duka bawa ce duk abin da wani wani abu hadisi da ifi da dogara shi a rubuta shi to shi ko ba ba a jama'a mutane ai haƙƙin bukhari ba shi haƙƙi ba Allah ya mallaka ko ba kai karatun shi Allah ya mallaka ma shi dan ki dan buɗa shi gida tan ka dan nazari ka akwai albarka ta ciki ka shiga cikin addu'a albarka ta da san manzo Allah ya san dan ka wallahi Allah malam wani malamin malam tsabar san Bukhari kullum da shi yake mota alibai to ko gida ina da kanana kanana ne sai ife zira su ina karanta musu shi ko da ba da sanadi ba ko da matanin kai ne ne da halacci ba dai san ba dai san da ba dai san wani Allah a yi duk ba ne ba Allah mallaka maka sallah Allah mallaka maka Allah ya mallaka maka wagaba ba Allah ya mallaka maka Allah abin da Allah hore maka kana cikin mota zaka je mara da ka buɗa cikin sallah ka karanta Bukhari abu kaza albarkar da ke cikin maka same ta sun shi muhammad ibn salam ya ga hadisin shi na gaba hadisin yana sanar na sama albikandi abda suleiman ne suleiman shi da suleiman abu muhammad al-kulabi wanda a horko hadisin mu na gaba wannan abda ga shan rubuce malam malam bukhari mu'allaq shi sun suleiman malam shi malamin bukharin buhari bai kawo shi nan buhari bai kawo shi nan shi ne mu'allak kenan ko
dama an sani ko da an ga malam malam bakari an san yawa kin kaga bukhari ya ya laqo ga sama ya laqo muallaf ya laqo ga sama ya laqo ya san da ya rataye.
shi ne suleiman afwan abdatu ibnu suleiman yake abdatu ibnu suleiman a shi ne malam ya kawo mu eh shi ne an ka ce muku ya ketar malamin shi ko abu muhammad alkil alkulabi ya rasu 187 siƙatun sabtun ne kadiba ha gani arnin ga kahirin ga zindiki abun mamaki wane ne darwin wanda aka cewa ya ce asalin mutum biri ne ko magana ga yaushe faɗi shekara nawa a'a wai game da da shi da bakari wa rage ala shi yana cewa ma ya jima ya riga yawan zuwa Allah ne suke cashe ya jima shekara dubu nawa ne ya jima Allahu alam ta da estuwar ba karanta shi mai cewa asalin mutum shekara nawa ne ba aji ba ne ba aji ba na da aji ne a ban jesus christ Allahu alam ba su cewa asalin asalin duniya asalin mutane tsutsa ce ko nacil dabi'a dabi'a ta jiya ta zama tsutsa tsutsa ta zama biri to to wai sun yarda magana shi tana ta rike ta amma kuma bukhari bukhari ma magana ce wai su ta suke yi. yanzu shi bukhari wannan ya ce abin hikima suna wanga ya dauke ku biri kuna rada magana shi ana ta rike ta ana karantar da ta ya dauke su biri birwai wanga ya dauke ku mutum ya kai amku magana Allah kuma ana ana lalata Din, wanga wanga ya dauke ku biri wancan daren amma kuna rada magana shi ana ta rike miston shi da faransai daron kun amma da baya sun ta ya gyara ya mishan da yake ba ku ya ci da baya sai ya ya samu ilimi da baya gyara ya gyara ya ne tuwa.
ya tuwo da ilimin addini ilimin ko ilimin shirme ko da ana ta kai kuma da yan gyara ne su ne kamar gyara shi ya gyara kuka wasu gyara bayan shi shi dai wasu mishan da ke wa a bai- bai bai karanci abin da ke wakil ilimin samu daidai ga shirme ne shi Ya dai bai yarda ba ne mushin a can wai biri da.
ya dan dan dan dan gyara nake so shi kuma hankali mutane ba su da ba da su kama satan ma hankali su kawai kuma daga wasa ne za a wasa ga to shi wa rawato mishi abu Yau, hauka.
birwa suka rawato suka rawato ga mishi ko da ya haka tun daga annabi ai nazari ne tsayayi ko nazari ne kawai nazari ne tsayayi haka haka ya ga cewa kaza kaza kaza kaza kaza yau mista yanzu duk birnin da aka duk ba su da hankali da za su ba su iya su masu aske gashin su da mutane a gaskiya ne suke su ci gaba da sannu sannu sannu sannu sannu sannu sannu sannu tun ba ya suke wani miƙi tsaye wani na tsaye eh, eh, eh, kan shi dan gyaru ha gashi ya dan rage ya rage kirji kirji san kadai ana ta ya miƙe har safa ya zama kaza kaza ne shi ba taba yawa musa ba eh ba taba yawa ga wa wani wanda ya ga wani aihuwan mutane a'a ai yanzu an an juyi da me ta juyi shi ke an zama mutane ya zama jini da amma asu ɗaya ne kawai taɓa halwa ke
shi ya yawa ya ko da an kai da su ba da nan ba ƙara Yau ta suna ci.
wani ya kafa ido zai fi
awon shi da wasu kuma hannuwa Eh.
ta shi biri gaba ɗaya ma na hannuwa da kawo da kai masu karanta wannan wannan ji- jikokin biro a sunus ma zan karanta da bai karanta jikan biri ne su jikan birma ne mu dai jikokin annabi adam ne su jikan birma su jikan birma ne tunda kakannin su birma ne sai a yi tashi da sun sake wannan da sun ga cewa annabi assalamu alaikum eh haka maka Allah wani sun kai da boko ne wanda sun karanta Na.
Ah. kun na karanta kuma Eh. mutum ko bai karanta ban dai yarda kawai jikan biri ne Na.
mu ko jikan jikan annabi adam ne Eh, su su birma ne su kai abana ce maka biri ka da ta ta wuce ya dauke littan ka fa kasa mu Ba ka da hankali. Ya ka kyau kan bai da hankali.
Allah ya samu da eh to ina muke zai ce mi ai mun ga wane ne abu muawiya ko mu ce mana mun ga Is- ismail ibn abi khalid ko eh ismail ibn abi khalid sai qais qais thiqatun ne mukhadram mukhadram ne mukhadram yayi lokaci yanzu Allah bai samu ganin shi Mm. duk mukhadram kan ce mukhadram to ya dara tabi'i bai kai sahabi ba ya iman annabi lokacin manzo Allah bai gashi wataƙila ko da rugo ya zo Madina annabi ya rasu ko kuma yana karami yana can bai sai ya yi taho ya zo hijira ba ko ya ji wani abu, yana karami yana wani yanki bai zo ga manzo Allah ba ha manzo Allah ya rasu yana karami amma yana da hankalin shi to mukhadram
kawai zuwa ba za mu yi kenan mutane da samu damar da yawa ta su haji eh in suna nan ko manzo Allah ya bayyana ko sun yi lokaci da shi a ɗaya lokacin nan sun yi lokaci da shi ba su gan shi ba so su mukhadaramun ne mukhad in sun imani shi mukhadram sai ce musu mukhadram sun dara tabi'ai dan tabi'ai ba sai lokaci da shi ba mukhadram shi ya rasu shiga ta 91 daidai fiqa ne kuma 91 fiqa ne عن جرير بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله وند بي توسيا ممتاني ألا بي توسيا مشي حديث نقب شمار عبداني عن عبدة شين ابن سليمان أبو محمد عن هشام أبو المنذر درس ريل أربعين دا بيار عن أبيه عروة تهاجع عن هشام عن هشام عن أبيه تو هشام ابن عروة يعني عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم من العربي من ذل زوجا وسقى ويأوى فقال له رجل منهم سيونت مشي يا رسول الله كما زعل الله أتقبلون الصبيان ما سنبات اليارة فوالله ما نقبلهم والله مبام سنبات السوء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زعل لك تيوى أو أملك إن كان الله قد إن قال عز وجل نزع من قلبك الرحمة شمي نكي ملك مكة إذا الله يزاج رحمة كده جزوتك ni ban mallaka mata ban iya baka ita hadisin ya gabata lamba ta 90 ga wangalar tayin nan jiya mun ganshi hadisi na gaba shi ma hasan al-isnad ne قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا فقال العامل إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم فزعم عمر أو قال عمر إن الله عز وجل لا يرحم من عبادي إلا أبرهم wannan bukhari ta daga abun nu'man ko shi ne wa abun nu'man eh muhammad ibn ibn al-fadl hakan muhammad ibn al-fadl hakan abun nu'man muhammad ibn ibn al-fadl thiqatun thabtun taghayyara ya rasuna ko ko abu abu nu'aym ne zo maka abu nu'aym al-fadl ibn dukayn أنت أبو نعيم أنت أبو النعمان إيه محمد ابن الفضل قالت أنت وكلا ثقة ثبت تغير يا رسول ريبيو ده شن دوك ريبيو ده وانت وانت شيما ثنيني أبو نعيم الفضل ابن دكين ما له بخاري شيما kuma da kai abul yaman ni shine ke matsayin da abu nu'aim abul yaman shi kuma الحاكم ابن نافع كو شي ابو اليمان اي الحكم ابن نافع ابو دك ابو نعيم الفضل ابن دكين ابو الفضل محمد ابن الفضل كان شي ابو الفضل سنه شي دي ده ابو ابو الحكم نيبو كو ابو الحكم ابو النعمان عفوا ابو النعمان شي كما محمد ابن الفضل ابو النعمان محمد ابن الفضل ابو نعيم الفضل ابن دكين ابو ابو اليمان الحكم ابن نافع اي سنسن نسن نسن mutum na yawan ji ƙwarai insha Allah abu nu'man muhammad ibnul yawa قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل حماد بن زيد حماد بن زيد أبو إسماعيل الأزدي ثقة يعرف الطريق سبعين ترى طريق سبعين ترى عن عاصم ابن سليمان أبو عبد الرحمن عاصم ابن سليمان أبو عبد الرحمن جلس أريد أربعين ديدي أريد أربعين ديدي ثقاني عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا عمر يا لكن متأيكي فقال العامل سيما كتن نيتسي إن لي كذا وكذا من الولد إن هذا دا وجن كذا كذا كوا يفدي وتقي عددين سو كوا عددين ماذا da mata haka da ya fadi ma qabartu wahida minhum ban taba sun bata kudi daga ciki ba fa za'ama umar sai umar yace fa za'ama ai qala aw qala shine ya rawun yayi shakka eh duk da yake asar ne amma in sun shakka sai ga maka fa za'ama aw qala shi da ya يتسمي إن الله عز وجل لا يرحم من عباد إلا أبرهم ألا بي رحم الشيء دا بايش سيمي سي وندا هي سبر وندا هي سكوت تاوا يعني ذكري معناتي تا أرسل سجباتا قال لكم فزعم بمعنى قال shakku ne ce za mu yace ko ko ku kala ne yanda ne shakkin babar rahmati mi'atu juz'in haka ne ku babin rahama kaso ɗari ce wannan Allah subhanahu wataala shi ga dama ya sanya rahama biyar wanga rahamar kamar albani ya ce ba rahama wadda siffa Allah ba ce siffa Allah ta zatiyya da kuma siffa Allah zatiyya da kuma fi'iliya wanga siffa Allah fi'iliya rahama da Allah yake yi ma bayu sai kasa ta ɗari shi ga dama haka to yayi ya saukar da ɗai kawai nan duniya sauran ɗari ba ɗai ya tana da bayan shi sun zo lahira bayan shi na gari wannan me zai sa maka aha idan kadibar rahamar da annan duniya ta Allah wadda Allah ke mutane tausayi da hadda wadda mutane kai kake yi da wani mai rahama ke gar mai tausayi na yi dukkan cikin rahama dari ce kuwa sam ko rahama da yafa kuwa sam to dari ba da sama can aje mumini su ai inda inda rahama na yawa sai su yi yawa to ba ta yawa ba ta yawa har daɗi ne da moriya kawai wannan ba wanda ya siffanto shi Allah subhanahu wa ta'ala yau bari mu gani hadithin sahih ne qala haddathana al-hakim ibn ibn nafi' shine abu al-yaman ko da shi ya zuma shi al-hakim ibn nafi' 225 ثقة ثبت عليكم مش أغنش قال أخبرنا شعيب عن الزوري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله عز وجل الرحمة مئة جزء نقانكم ما شاء الله ashe magana da kawo ba albani ba ibn hajar ma ya faɗi ta a cewa Allah da sanya sifat da fi'il na kawo ya juz'in fa amsaka indahu 99 wa anzala fil ardi juz'an wahidan wa min dhalika al juz'i يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه الحكم بن نافع من فليش شعيب شين ابن أبي حمزة أبو بشر شعيب ابن أبي حمزة ابن أبي حمزة أبو بشر آه يا رسول دليل ستندبيو دليل ستندبيو ثقة عابد أنا الزهري يش زهد يرس ريل يشرين دا بيو زهري ريل يشرين دا بيو محمد ابن مسلم ابن عبد الله عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر القرش ما زال لا يتسي زهري دغاروته آه أخبرنا سعيد بن نصيب أبو محمد القرش تسعين ديال يرس أن أبا هريرة قال أبو هريرة ياتي عبد الرحمن ياتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هجم الله نتيوا جعل الله عز وجل الرحمة مئة جزء الله سن رحمة كثو ديني وترحمة ود يكي إنه صفة فعل لا صفة ذات
الرحمن شيني رحمن سنن الرحمة عليه السلام اي قال لكم الله سن رحمة وجن كثو نوى دري فامسك عنده 99 سال ريكي كثو 90 ترى وأنزل في الأرض وجزءا واحدا ألا سوكر جزء كسوء ليا أنا أسا ومن ذلك الجزء دون ننقص عيني يتراحم الخلق على التوسكي رحم شد جنوس حتى ترفع الفرس حافرها حتى ذاك سامو دوكي يا دقا كهوشي عن ولدها دقا دنشي قوئيا تدقا كهو تدنقا تتاكي أنت خشيت أن تصيبه دنقا تتاكيش ارحمتي daga cikin rahama wannan za ka ga samu kaza tare da bidiyanta ga sanyi har hana ci ya buɗe ko suna ciki ba rahama ba ce duk cikin kaso ɗaya ne cikin rahama Allah ibn nafi abul yaman wannan babin musulun babin an rahama ta jinsin ko wannan saboda bayu su ƙara shauƙi ga sauran rahama Allah subhanahu wa ta'ala yammu ne musulmi ya tanada musu nan zama dakata insha Allah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam
albarkarsu yana nan Allah ta ƙara da eh barka littafi ko ban in ma babu shi yalla gobe a kashi mubarak na tambaya lafiya mubarak kai abubakar abubakar ba su hasu za a zafin da wanga yake na wani ne in ka duba za ka sunan shi na san da
kai amma dai an yi karatu suna ciki da du'a kan wajen yawa wani ne dai ya yi alaƙa a wanga ne sa fa'ida ce sana ya ba shi insha Allah in ba babu su gobe suna kashi nan na ga a bazara ya ta kano ne so da ka ilashi ke
ya ta kano cikin da cikin ranar gobe ya ga alaƙon ya ta da Allah a ramu da ta a ramu ta sai da wajen ka kaɗa
ولا جدال ولا جدال